أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق تبليغ الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسالونك ماذا اهل لكم قل اهل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب يسألونك يا رسول الله sahabbai suna tambayar ka musamman Ali ibn Hatim wani sahabi ne mai farauta da karnuka to annabi ya ba da umarni a kashe karnuka to sai yazo yana tambaya ya rasulullahi mu sana'an mu farauta da karnuka ya za mu yi to shine aka rangonta a bar karen farauta da karen gadin gona ko karen gadin gida ko karen irin karnukan da na yan sanda masu gano mai laifi to an an yarda da waɗannan a mallake su da ya tambaya ya tsaro na kama za a wular suna tambayan ka menene ya halatta gare su ko ka gaya musu inda lakum tayyibatu dukkan abubuwa masu daɗi masu tsarki wanda na an halatta muku su shi annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne dama don ya muru bil ma'ruf wa ni an munkari wa hillu bi tayyibati har ma ne sabaita don ya zo ya umurci mutane su aikata aiki mai kyau ya hana su mummunan aiki ya haramta musu abubuwa na halal masu daɗi ya haramta musu miyagun abubuwa ta wajen haramcinsu ko ta wajen zatinsu ya muhim bil ma'ruf wa yanhi anil munkari wa yuhibbu al mutayyibati wa yuharrimu alayhi al khaba'ith wannan guda hudu wato akwai abubuwa wanda musulunci yake awu da su guda shida shi musulunci baya yi oda na komi don komi yana da shi a cikinsa baya nemowa wani abu daga waje a kawo masa don ya taimaki kansa da shi shi musulunci ko menene akwai shi ya isa ba a yi oda a samu kaya daga waje sai dai in ƙasa ba ta da shi ko kuma amma tana da shi amma ba shi da kyau za a yi oda mai kyau ko kuma yana da kyau amma yana da tsada za ta yi odan mai sauƙi to duk musulunci shi komai kayansa akwai shi isasshe kuma mai kyau saboda haka ba a bukatan nemo wani abu daga waje ma'aunai guda shida musulunci ake wa kansa kowane zamani da su ake awa idan wani abu sabo ya zo sai a kira malamai a nuna musu abubuwan sai su duba cikin ma'aunai guda shidan nan nan uku nan uku ta hannun dama guda uku ta hannun hagu guda uku wanne ne abin zai fada ciki ya buru bil ma'ruf wani wani munkari abu mai kyau wanda mutum ko da bai yi karatu ba ya san abu mai kyau shi na kiransa maruf shar'a ba sai an je karatu an karanto a san gaskiya tana da kyau ƙarya ba ta da kyau ba ba sai an yi karatu ake neman sani tausayi na da kyau rashin tausayi ba kyau ba sai an yi karatu ake samun adalci da kyau zalunci ba kyau ba to shi dukkan ma'aruf shar'an musulunci ya umarni da shi munkar kuma abin da ba shi da kyau abin da ba shi da kyau shar'an ko mutum bai karatu ba in an gaya masa abin da ce ba kyau ba sai mutum ya yi karatu yake sanin ƙarya ba kyau ba sata ba kyau ba girman kai ba kyau ba an neman haɗa wuri ba kyau ba lalata da mata ko lalata da maza ba sai an yi karatu yake sanin waɗannan ba ya mu bil ma'rufi wa yanha anil munkari wa hillu tayyibati wa hadu anil khaba'itha wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu da mai kyau da mai daɗi halal da kuma alheri da mummunan abu da kuma abu mai muni da kuma sharri idan abu ya zo sabo misali ka gana shan lemu lemun kwalaba an ga ta na zo su kula bi ana ballewa ana sha halal ne mu sha ko haramun ne malam ba zai ba da amsa ba sai ya ce a kawo mini kwalabe in gansu sai a kawo wasu kwalabe an rubuta fanta wasu kwalabe an rubuta tita sai ce to a zo a sha mu gani a sha fanta hankali kwance an sha tita hankali ya tashi ana faɗin maganganun da ba a yi ba ido ya gugwale to malam sai ce wannan alheri ne yana da daɗi wannan ku sharri ne ya gigita hankali kazan ba fanta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu suka zamanin annabi amma akwai giya akwai akwai kunun zaki to ha kuma in aka zo aka samu wasu mutane suna zaune a masallaci ko a wani fili sun taru suna yin zikiri sai waɗansu mutane su sun da malai kun ga waɗansu mutane sun taru a masallaci su ba roƙo ruwa suke yi ba ba takara suke yi ba suna yin wani abin da mu san shi ba za mu kore su ba kyau ko ba za mu basu yana da kyau mara ce ban sani ba sai dai ku je ku nuna min inda suke yi da haka je aka samu mara yana tsaye suka yi alwala suka yi sallan magariba misali suka zauna suka yi da'ira sai suka ji auzu billahi min shaitan da jin su karanta fatiha sai suka yi ta istighfari da yawa suka yi salatin annabi da yawa suka yi la ilaha illallah da yawa suka karasa da wani salatin annabi da yawa sai suka yi addu'a da fatiha malam yake ni dai wannan abin ban san shi ba amma musulunci ya san shi a ce musulunci bai san abu billahi ba da bismillah da fatiha da istighfari da salati nan da ya ta ni ban san shi ba amma musulunci ya san shi maruf ne shar'a to a tun da amana kuna maka zai ba sai kore su ba a a kore su Allah ya ce man azlam mimman mana a masajidallah an yuzkar bi hasbi Allah ya ce duka azzamin duniya ba azzamin da wanda ya kori masu zikiri a masallaci ya za ku kore su kun bi kowa zalunci kenan kun gari ya ga mu kun sani ba washe gari kuma sai aka je sai su kuma mutane suka da arga ta yau mun ga waɗansu kuma ba irin waɗancan bane su mun ga abin da suke yi za mu kore su ko ya za mu a ban sani mu ji tare sai aka je aka yi aka zauna aka yi sallah da aka gama sai suka tsaya an ce wannan ana zagin mutane wannan kafiri wannan mushriki wannan kafiri wannan mara ji'a mu tafi ai raɗan musulmi ko a bayan gida haramun ne balle a masallaci zagin musulmi ko a bayan gida haramun ne balle a masallaci mu tafi karba za a yi sauka sama to kaga wannan wannan khairun ne ma'ruf dai wannan sharrun ne munkar da shi ake au kullum abu da in ya zo sabo sai a auna shin wannan abu alheri ne da wannan hujjar da na Umar ya ya gamsar da na Bakar da na Umar ya ce ya kamata a hada Qur'ani domin ma da suna mutuwa wata ran za a nemi Qur'anin a rasa da na Bakar ya ce ni ba wanda zai sa ni abinda Annabi bai yi ba bai ce kuma ayi ba da wani ne ya kawo wannan shawara da ya ga zan hukunci da zan masa abin da annabi bai yi ba bai ce ai ba kai ka kawo min shawara in yi shi ki wallahi wa khairu wallahi alheri wallahi alheri wallahi wa khairu to ni dai ta shi gaba ne sai na faru ce to Allah da ya bude zuciya ta ya sa mini wannan tunani ina roƙon da kai ma bude zuciyar ka ya sa mu ya tafi da ya tafi sai ya zaure da kira min umaru shawarar da ka kawo ni ma Allah ya bude min zuciya ta lallai alheri ne ya kamata a yi kada dukkan mahaifta su mutu ba qur'ani a hannunmu ya kamata mu rubuta qur'ani mu daure mu ajiye saboda gaba shikenan sai ka to kirawa cikin marubuta manzo Allah wane ne za a kirawo a tsora masa wannan aiki zaka ce wanda suka taɓa masa rubutu dai suna nan da yawa sun fi talatin amma wanda ya fi masa rubutu ba kamar da ya fi misali saurayin nan baran tare makwabcinsa ta kira shi a kira shi daga shawarar da muka yanke ma'aikata suna mutuwa ba mu da qur'ani a hannu sai da abubuwan da aka haddace sai wani abubuwa kaɗan kaɗan da aka rubuta muka shawara za mu haɗa qur'ani gaba ɗaya a ɗaure a ajiye don gaba sai ce a'a a'a da za ku sa ni gidan duwatsun madina da ya fi mini sauƙi akan ku sa ni in aikata abin da Allah bai ce a yi ba bai yi ba shi ga ya gagare su suka ce to Allah da ya bude mana zuciya za mana shawara kai ma ya bude zuciyar ka muna roƙon sa ya tafi ya sai ya dawo ya shawara da kawo da kawo da mun dade ni na na ganna tana tana da su da haka ne aka aka rubuta Qur'ani duk abu na alheri musulunci ba ya kinsa kaga yanzu zamanin manzo Allah babu rediyo ba talabijin ba kaset ba waɗanda abuwa ba in an tambaya shin wannan abu alheri ne samun rediyo da talabijin ko ba alheri ba ne alheri ne to musulunci ba kin alheri don annabi ya ce isar da aikansa ballighu anni ballighu anni rediyo ya fi mutane isarwa talabijin ya fi mutane isarwa saboda shi alheri ne an tabbatar da shi to kowane abu haka za a aura ga alheri ne in alheri ne a yi shi musulunci ba kin alheri in sharri ne a nesance shi musulunci ba ya son sharri saboda haka yake ce akwai abubuwa kuma waɗanda su zatinsu shi ɗayyif kalimar abu ne wanda yake da daɗi ko da zaƙi ko da ƙamshi shi ake kiransa ɗayyif kuma ya zama halal da shari'a shi ake kiransa ɗayyif idan abu ya zama haka to shi kenan an yarda da shi misalin ga ka ga mun kasar nan muna cin daddawa daddawa ta abace mai muni mai wari to amma masu cin daddawa suka ce tana da daɗi a biya to a yadda a ci daddawa amma dai kabizun ce ga muni ga wari ga baki kabizun ce a gani da ido amma masu yi suka ce mai tana daɗi a biya to tun da yake tana daɗi to ai a ci ba komai saboda haka haka musulunci yake awon kayansa kowane sabon abu yanzu ana jiransa akwai akwai wurinsa a cikin alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko lakum tayyibatu gaya musu duk abin da yake mai daɗi a baka ko mai daɗi a hanci ko mai daɗi a kunne wato magana kenan ko kalima musulunci yana son sa an harata muku amma lam min aljawari mukallibin haka kuma abubuwan da karnukan farautan ku da kuka koya musu farauta kuka kama muku ana ba addinin hatim din kenan amsa karnukan da kuka koya musu farauta suka kama muku ba su ci ba shi ma halal ne ku ci sannan ya za a yi a gane kare an koya masa farauta za a duba a gani in an ce shu ya tafi ya kama zai gudu ya tafi in an masa fada ya dawo ko ya tsaya zai tsaya in an jarraba haka sau biyu ko sau uku to shi kenan karen nan ya iya abin da ya kama duka za a ci in bai ci ba amma in ba koya masa ba ko ya kama farauta ba za a ci ba sai dai an samu an yanka an samu an yanka kam za a ci amma ba yanka ba za a ci ba amma in an an tura shi da bismillah ya je ya kama to ko an samu ba rai sai a ci bismillah nan da aka tura tare da karan ta yanka wannan kayan farauta ulhila lakum tayyibatu ma lam min jari mukallimina ku duba dai jama'a ku matsayin ilimi wai kare ma in an koya masa ilimin farauta abin da ya kama halal ne amma in ba koya masa ba jahilin kare ne ko ya kama ba a ci saboda haka jama'a mu yi karatu wallahi mu yi karatu abin da annabi fara ji wurin Allah ikra kai karatu da Allah sai da Allah tara masa darajoji iri iri marasa iyaka daga baya ce masa wa qur rabbi zidni ilma ka gaya wa Allah ya rika ƙara maka ilimi kullum Allah ne ya gaya masa ya rika gaya wa ubangijinsa ya rika ƙara masa ilimi kullum da yake ilimi ba ya karewa ga darajoji da amma ba ce ƙara min annabci ƙara min manzanci ƙara min girma ƙara min a'a ƙara min ilimi saboda matsayin ilimi ilimi kuma ainihin na addini dole a yi shi domin na addinin ne zai sa ka zauna lafiya a duniya ka zauna lafiya a lahira na duniya kuma dole a yi shi don ba yadda a yi ka rayu a duniya ba ilimin duniya ka je lahira ka ji daɗi domin sai ka aikata ayyuka masu kyau a duniya sannan kake samun jin daɗi a lahira da sun da nabi yace utlubul ilma walau bisin ku nemi ilimi ko da a china yake an san china ba na rawa ne rubutu zuwa ba irin rubutun laraba ba ne a ce ka koyi ilimi da wani harshe ko da wani irin rubutun da ba na arabiya ba annabi ya umarni da shi kenan tun da ce a nemi ilimi ko da a china a sin an san rubutun china daban ne da na larabci daban ne ba da na boko faransa da ingilishi kuma annabi ya ce a nemo ilimi ko da nisan neman ilimi ya kai china to ilimi dai da shi ake zama komi idan mutum baya da ilimi to sai dai in ya bi umarnin masu ilimi ya amfana da su in abu ya kama na boko baka da boko kana so ka aikin duniya ko kungila ko wani abu to dole sai ka nemo dan boko kun ce cikin daki ya nuna maka yadda zaka yi ka ci riba da yadda zaka yi in kai kaza zaka faɗi in kai kaza zaka ci riba har ya koma koya maka har kai ma ka iya ka sani ko baya nan zaka san abincin riba ka san abin faduwa haka kuma na addinin in baka ilimin addini dole ka nemi malamin addini ya zama yana gaya maka ga wajibi ga ga haramun ga halal ga mubahi yadda zaka samu idan ka kai aiki da ilimin addinin da malamai su koya maka ko da su malamai ba a sha'a ba ba su aiki da shi ba kai sai kai ga aljanna su kuma malaman da ba su ba su aiki da shi ba sai su sha wahala kai ka je aljanna a kuma ilimin bokon in kai sa'a ka nemi wani yana gaya maka yadda za ka ci riba da yadda za ka maɗi har ka koya har ka iya wata ran sai ka ganka da motoci shi kuma yana kan babu shi mai mai boko ne saboda ka yi aiki da abin da aka gaya maka amma Allah kuma da jawari mukallibi tu'allimuna hunna mimma allamakumullah kar mukan farautar nan ko shago ko wani duk abin da ake farauta da shi ku koya musu abin da Allah ya koya muku shine nuna a kamo nuna a tsaya kuma da aikawa da bismillahi fa kulu imam zanna alaikum duk abin da kuka kama muku ku ci wazkuru wallahi alaikum ku ambaci sunan Allah lokacin za ku tura karan ko ko shi shawo mai kamowa ne wattaqullah ku ji tsoron Allah cikin dukkan harkokinku dukkan komai ka ji tsoron Allah inda Allah sai ka yi ka ji tsoron Allah kar ya zama baka yi ba inda Allah ce ka bari ka ji tsoron Allah kar ya zama baka bari ba shine ma'anar jin tsoron Allah wata kulla kun tsoron Allah inna Allah kusan Allah sari'ul hisabi mai gaggawan sakamako ne اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم اليوم أهل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب هل لكم وطعامكم هل لهم والموسنات من المؤمنات والموسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن موسنين غير مسافهين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين اليوم يودي wato ana maganan nan ne lokacin komi da komai na addini ya cika rukunan musulunci sun cika ba sauran wani rukuni a baya tun a makka akwai tauhidi tun a makka akwai sallah musamman bayan isra'i da miraji da aka dawo madina shekara ta farko a cikin ta biyu an wajabta zakka an wajabta azumi to annabi bai taba yin haji ba dai har yanzu shekarar da yayi haji to da yau aka ce yau kam rukunan musulunci sun cika komai da komai na musulunci ya cika ne ma kan da dinakum to shine ake faɗa mana al yawma yau wa atuba wa yau misalin in an ce al yawma irin wannan al yawma din ba wai al yawma yau alhamis jiya laraba ake nufi ba yau kamar yadda za ka ce zamanin nan namu na yau harkan nan irin harkan nan ta yau an san ba yau kake nufi banda gobe banda jiya ba yau na zamani al yau muhil na ku tsayi ba yau dai kun ji an halatta muku duk abubuwa masu daɗi waɗanda suke halal an gaya muku wa da'amun lazina utul kitaba hillul lakum wa da'amukum hillul lahum ga wani ƙarin bayani da'amun lazina utul kitaba hillul lakum yanke yanke masu littafin yahudu da nasara an halatta muku in sun yi yanka ku ci masu littafi wa da'amun lazina utul kitaba hillul lakum na akai maganganu akwai masu ra'ayin cewa tun da yake su nasara Allah su uku ne ba yadda a ci yankan mushrikai ba ai su ma mushrikai ne aka ce a'a tun da an ce alal kitabi to ai sunan su kenan Allah ya san suna bauta wa Isa ya san suna kiran Allah uku amma ya ce ya yadda a auri matan su ya yadda a ci yankan su a bar musu sunan su na alal kitabi al yawma lakum tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum abincinsu halal ne gare su abinda suka yanka abinda suka yanka a cikin dabbobin da muke ci halal ne gare mu sai mu ci nan kuma ubangiji ya san ƙarshen zamani duniya za ta gauraya za a yi tafiye-tafiye a ta sauka hotuloli kar a matsa musulmi a yin nasara ya yanka za ka ci in bai yahudi ya yanka za ka ci ba damuwa اليوم لكم طيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم abubuwan da su nasara da yahudu wato mishan da jus abinda suka yanka za mu ci inda ba dabbobin da ba ma ci bane inda wanda muke ci ne wanda suka ji ai wai abincin su ana nufin gaban ayaba ne da mangoro da lemo da duk inabi da dabino da komai wannan suka ce a ai an faɗi sunan yanka a cikin maganar saboda haka yanka in sun yanka za mu ci mu ma za su za su ci abincinmu kada mu ce ai ba za mu ba wanda ba musulmi abincinmu ba za mu ci abincinsu za su ci abincinmu da haka za mu hulɗa mu zo kusa da juna mu fahimci juna har su gane abin da muke kai ɗin nan sabon nan ya ci nasu wanda yake ya tsufa ɗin nan ta haka ne za a zo kusa da juna a fahimci juna ودعام الذين أوتوا الكتاب لكم ودعام كلهم والموسنات من المؤمنات haka kuma musanatu min almu'minati wal musanatu min alladhina utul kitaba min qablikum an halatta muku al musanatu mata masu kamewa wato musanatu kalima ce wadda ake amfani da ita akan mata waɗanda suke da miji kamar duk da aka koro matan da aka haramta tun daga wadatanki umarnaka a ba ku minan nisa hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum haramcin bai kare ba sai da aka hada da wal musanatu minal mu'minat musanat anan masu aure kenan akwai kuma musanatu ya'yaye waɗanda ba ku yangi ba فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ku yangi in sun yi laifin da mata ‘ya'yaye suke yin laifi a jefe su ko ai musu bulala ita ku yanga in an kama ta da lalata sai a raba azabar ɗiya a ba ta rabi tunda babu rabin kisa to sai a ba ta bulala hamsin kenan tunda ita ita iya ana ba ta bulala ɗari ne azzani ya tuwa zani fajidu kulla wahidin min wa mi'ata jalda kudin da aka ce fa alaihin nisfu ma alal musanati min al azabi nan ana nufin mata waɗanda suke ba ku yangi ba kenan amma duk kalma ɗaya ce musanatu ne yanzu kuma an ce musanatin ghaira musabihatin wala muttakhizati akhdan duk da cikin suratul nisa'i an har an riga an gaya muku dukkan matan da aka haramta kun ji su bayan nan an haramta mu kowace amma fa musanatin ghaira musabihati su zama kamammu ba masu lalata ba wala muttakhizati akhdanin ko ba masu kama kawaye ba zina iri biyu ce akwai mai yin zina fili an san shi manemin mata ne an santa karuwanci take yi akwai kuma zina na ɓoye mace da yake cewa mutum yayana yayana wai shi yayanta ne ko dan babbanta ko dan kawunta ne ma shi lalata suke a ɓoye ko kuma ɗanwar matarsa ce ta da ko ta yanzu yayana yayana ce suna yin zina a ɓoye ko kuma ita shi ne ya taɓa ɗaura mata aure da wani mai gidana babana babana ce suna yin zina a ɓoye to suna ke kiransu ahdan wato ƙawance na lalata to an hana zina na bayyane an hana kuma zina na na boye din duk an hana an riga da yanke hukunci aka ce su muminai ba za su yi amfani da farjin su akan kowa ba illa ala azwaji mu aw ma malakat aymanu daga matansu da suka na aure sai kuma ku yangin su da suka mallaka kuma in tsayi wa ra'a zalika duk wanda ya nemi wani abu yi amfani da wata mace ba matarsa ba ko yan garsa ba ura da mun adu na duniya daga cikin masu ƙetare iyakar Allah muna magana da wani malami amma ba larabe ne mutumin sharkul autar to su riga sun yi hulɗa da turawa har maganar mu ta kai ga cewa matarka in ka yarda da mutum ko abokinka ne ko wane ne in ka yarda da shi ka baki ta halatta gare shi domin lokacin da waliyanta wasu baka ita ba ba ta halatta gare ka ba sai da suka baka ita ne ta halatta gare ka yanzu kuma dukkan lamarin ta na hannunka ne kai ne mijinta kai ne wali da duk wanda ka ka baje amfani da ita halal ne kan ya kawo wani hadisi ya bata fassararsa ya kawo sai da ya gama sai na ce malam wane wannan karatun ba wurin malami musulmi ka karanta shi ba wurin wani ne ka karanta shi mu musulmi da muka yi karatu wajen malamai musulmi sun ce mana illa ala azwaji mu aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin wa man ibtagha wara zalika ulaika hum adun a cikin suratul ma'arij da suratul mu'minin shi lokacin da ka bashi aron matar ka din nan saboda ka yarda da shi lokacin da yake kwanciya da ita matarsa ce ko ku yangarsa ce ko ko ta ukun da Allah ya hana ta hukunce da Allah ya hana mana ai ba ta hanya babu wata hanya banda wannan guda biyu sai dai shuba shuba kuma an yabe misalin ka zo da matar kun so an zauje ku a wani daki an zauje ka sai tafiya ta kama ka kai ka ga mai gidan kace tafiya ta kama ni zan je gari kaza amma da kayana da iyali na suna daki na da ka saukar da ni amma jibi zan dawo ko gobe shi na sai ya tafi ya bar matarsa da kayansa a dakin bayan ya tafi sai aka wani bako mai mace bako mai mace da ya zo sai aka ce to yanzu tun da wancan ya zai kwana kwana biyu a kwazo matar wannan da kayansa a dawo da ita cikin gida a saukar da wannan sabon bakon aka saukar da sabon bakon da matarsa shi kuma shi ga ce zan yi tafi amma in Allah da gobe ko jibi zan dawo shi kenan sai ya tafi ya ce bakon farko sai ya dawo ya je ɗakin sai ya tattaba shi akan gado matarsa ce ita ya bari a wurin ko sama ba shi bane shi na farkon ne fa ya dawo ba na ƙarshen ba ko matar ta na ƙarshen ne ba ta na farkon bane na farkon matar tana cikin gida da sai ya kwanta da ita akan matarsa ce to kaga wannan ana kiran shi ba babu babu alhaki domin ba da saninsa bane ba da gangan bane ha kuma mata da suka kawo amarya sai suka tafi suka bar daya amarya ta tafi da wata an go sai shigo da mace akan gado yana tsammanin ta ce amarya sai ya kwanta da ita nan ma shubha ne babu wani abu illa ta yi istibra'i ita matar da aka yi wannan to wannan hanya babu wata hanya ta uku daga aure sai zaɓaka babu wata hanya ta uku duk hanyar da aka yi ta uku haramun ne Allah ya hana al-yawma hillakum tayyibat wa da'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muzanatu minal mu'minati an yadda ku auri mata masu kamewa ba masu yawan banza ba zawarawa masu kamewa minal mu'minati daga cikin matan mu'minai والموزنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هكما mata waɗanda suke masu ƴaƴaye waɗanda ba bayi ba daga cikin yahudu da nasara a nan wasu mazhabobin suka fahimci almusanatun da ke fassara abu biyu ne ita alal kitabi ɗin ko ku yanga ce in mai kamewa ce za a iya aurenta waɗanda suka ce diya dai banda kuyangar ahlul kitabi kamar imam malik kenan shi bai yadda a wurin kuyangar ahlul kitabi ba sai dai diyar su saboda wal musanatu ta dun kalma bi sai dun kalma da bar daya wanda suka yadda a wuri diya din ko kuyangi din sun dauki a sun dauki kamewa din ne sun fasara da kamewa wato a fi a fa'ifa wal musanatu nan da usul kitabin qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna idan kuka ba su sadakin su su mata ƴaƴa masu kamewa muminai din koko mata ƴaƴa wanda suke masu kamewa daga cikin masu littafi din musini na gaira musabihina Allah ce zan fanana ta muku aure fa nace ayi a ajiye ba wai ka ɗauki mace kamar yadda wasu ke ba da labarin akwai wasu mutane wanda Allah ya yarwata musu za su ga mace mai kyau abun haushi sai su kira ce na son ki wallahi amma kuma yi niyan aure ba amma yanzu abin da za mu yi zan baki gida har mota ma zan baki duk abin da ke bukata zan miki amma ni ba zan aure ki ba ba yi niyan aure a yanzu ba sai ta zuwa suna lalata wawa kuma ya ba ta mota ma ta jauje sauran fasikai yan uwansa da je ta yi da su to irin wannan an hana ba za a yi na bayyanen ba ba za a yi na ɓoye irin wannan ɗin ba musinina a aura a riƙe a katangance ba a ɗauko a ajiye kurun ba gaira musafihina ba wai don a yi lalata a wuce ba wato lalata da za a yi a wuce shi ne tifa wato zubar da zubar da ruwan jikin mutum ne kawai abin da yake bukata kenan lalatan zubar da lalata ghayra musabina wala muttafizi akdani to bai yadda ku dauki kawaye ba wato in wurin da ake yin wannan kawayen in ba kawarta ne kawanta ne mutumin an san da ba kawanta ne ko mijinta yana gida zai shigo ai kawanta ne yazo wani ne ai kawanta ne yazo wani ne to amma kuma lalata ake yi cikin wannan gawance din to Allah ya hana wannan din ma wala muke fi afgan wa man yakfur bil imani faqad habida amalu duk wannan hukunce hukuncen da nake bayarwa yadda da su fa shine imani duk hukuncin da hukunce hukuncen da nake bayarwa ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza kar ayi kaza kaza halal ne kaza haramun ne yadda da su fa shine imani ومن يكفر بالإيمان duk wanda ya kafirce wa umarnin Allah na irin wannan abubuwa na halal da haram ya kafirce musu ko da ka bi tabaru wannan mutane ayyukan su da suka yi mai kyau ya rushe ya baci idan mutum ya kafirce wa umarnin Allah saboda haka sai mu ta istighfari mu tuba wa Allah tunda Allah ya alƙawari in mun tuba zai mana gafara komai yawan laifin mu sai na bakar ba shi da yawan hadisi hadisi da duk gaba ke da hadisin abubakar bai fi ɗari da arba'in da biyu zuwa ɗari da arba'in da shida ba amma cikin wannan hadisan nasu masu tsada akwai hadisin da yake cewa ma a sarrafa istafar walau adu miliyan da sabi na mara duk wanda ya yi laifi ya yi istighfari ya sake yin laifi ya yi istighfari wato ya tuba ya sake yin laifi ya yi istighfari ya tuba ko da sau saba'in abun ya faru masa rana ɗaya ba za ta yi tuba ba shi da ake Allah baya wasa ba a wasa ne ba ba wasa da shi da kaji astaghfirullah na tuba shi kenan ko ka sake yin wani laifin ka ji astaghfirullah na tuba sai ya yafe maka kana nan kamar yaro ne ka fadi ka tashi ka fadi ka tashi lokacin da ka fadi ka fadi lokacin da ka tashi ka tashi saboda rashin karfin imani amma ai ta tuban nan ai ta istighfar tuba wannan ko ba wai za a yi tuban kamar da gangan ne ba a'a da gaske za ka tuba kar ka yi wa Allah kuma rashin kunya to ni ba zan yi tuban muzuru ba na san dai wannan ba zan bar shi ba ya zan yi wa Allah kariya ce na tuba a'a ta kai wa Allah rashin kunya ko dan sanda ka gaya maka haka dan sanda ya kama ka da mota ka yi laifi to ya zan yi ko ya so na gobe ma sai na sake mota ta ce ya zan yi kai dai a baka abin goro kai kawai mushi sai ce ba na son abin goron ka ni aikin gwamnati nake yi sai ya kama ya rubuta a hukunta ka gobe kuma za ka sake din amma ba sai ka gaya masa waye saboda haka in ka yi laifi ka kulle zuciyar ka tuba wa Allah in ka sake yin laifi ka kulle ka tuba wa Allah shi Allah ba a wasa da shi baya wasa in ka ce ka tuba shi ce ya yafi kuril lakum tayyibatu ma lam min jawari mukallimin tu'allimuna hunna ma Allah wa kulu mimma amsakna alaykum wa kulu mimma la taqulla inna la tusab al yawma fil lakum tayyibatu wa ta'amul ladina utul kitaba hil lakum wa ta'amukum hil lahum wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytum ujurahunna muzinina ghayra musafihina wa la muttakhidhi aqdan ومن يكفر بالإيمان فقد هبل عمله وهو في الآخرة من الخاسرين duk wanda yake kafirce umurnin Allah magana bi da amadu balle ba in kana magana maganganun banza wato to za ka mu wazi ko wani zai masa nasiha to sannu mana wazi za ka mu wazi za ka mu ko sannu sannu mai gaskiya ai shi yasa kake ganin kullun littafi a daure saboda gaskiyar nan taza wai a littafi saboda gaskiyar da ita aka daure kullun kai mu wazi ni gaskiya ko sannu mai gaskiya kai din gaskiya kake yi za ba wanda izgili ka tuba wa Allah kar ka yi ta izgili don kana sabon Allah ka tuba wa Allah kar ka nuna wa Allah kai jarumi ne yayi abin da ya ga dama da kai ba za ka fasa sabon sa ba ba ka ba ta ga yaka kana musulmi duk wanda ya haka yayi asara a lahira
ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وامسحوا بوجوهكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضي أو على سفر لو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صلى كده وفي صلى أتكين شأن المسلمين ba wata ibada da ta kai ta ita ce azumul ibada ta in zamba banda zikiri babu abin da ya fi ta ko zikirin idan ya zauna ya leƙa sallah ta ki zuwa sai ya gudu ya tafi ba gidansa bai tunda sallah ba ta zuwa gidan zikiri shine farko abin da ya kawo in zaka musulunta ba a karba sai zikiri ila ilaha illallah to daga shi sai sallah sallah ana cikin wata magana a Qur'an sai ga an kawo maganar sallah ana cikin wata magana a Qur'an sai ga an kawo maganar sallah tana nan ita kamar yadda masu gidan rediyo suke suna cikin bazila ga wata muhimmiyar sanarwa a yanke labarin a wata muhimmiyar sanarwa sallah kenan ga wata muhimmiyar sanarwa a yanke labaran da ake yi sai a faɗi muhimmiyar sanarwar kama wuce kaga wata magana muke yi su marauta ne su menene su mai kace ga magana sallah ya shigo kuma yanzu sai mun yi nisa cikin karatu ga magana sallah ya zaki shigowa saboda haka ne Allah ya ambaci as-sala as-sala as-sala a cikin alqur'ani sau 67 banda raki'una banda raki'ina banda sajidina banda rukka'i sujudi banda wasjudu banda warka as-sala as-sala as-sala sau 67 saboda muhimmancin ta a cikin surar bakara Allah ya ambaci as-sala sau tara a cikin surar Ali Imran babu ko daya a cikin surar Nisa Allah ya ambaci as-sala sau tara a cikin surar Ma'ida Allah ya ambaci as-sala sau shida a cikin surar Tauba Allah ya ambaci as-sala sau biyar a cikin suratul nuri Allah ya faɗi as-sala sau hudu a cikin suratul ibrahim sau uku suratul maryam sau uku suratul hajj sau uku akwai wasu surori guda biyar Allah ya faɗi as-sala as-sala sau biyu biyu su ne kamar suratul taha kamar suratul ankabut aqimi salata inna salata kamar suratul suratul kamar suratul rumi kamar suratul qumar kamar suratul jumu'ati iza nuda lin salati za ku dace salatu akwai surori guda goma sha biyar a qur'ani kowace sura Allah mace as-sala as-sala sau ɗaya ɗaya saboda muhimmancin sallah Allah yana cewa inna lakabiratun sai dauki sunan sa yasa mata wani ne al-kabirul mutaadi Allah yace wa innaha ita zallan wallahi lakabiratu mai girman gaske ne saboda haka akura da sallah akura da sallah akura da sallah idan sallah ta yi kyau in ka je lahira sallah ta yi kyau to ka huta duk shanin ka zai sauki amma in aka duba aka ga sallah ba ta yi kyau ba ko kyan aikin ka a banza ne ba za ka ji daɗi ba a lahira kula da sallah da mutane suka shiga wuta aka ce ga ku da hankalinku an muku kowane irin wa'azi ya aka yi kuka shiga wuta suka ce sallah ne ba mu yi ba ma zalaka fi saqar qalu lam nakum minal musallin sallah ne ba mu yi ba wallahi a kula da sallah a kula da sallah babu abin da yake sallah sai zikiri la ilaha illallah shi ma an gaya muku in ya zauna bai ga sallah ta shigo ba sai ya tafi abunsa ba gidansa bane tunda ba sallah idza kuntum ila salati ya kumu minai idza kuntum ila salati in kun tashi za ku yi sallah fafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wanke fiskokinku wa fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi ku wanke hannayen har zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku tun da goshi har zuwa keya a dawo da shafar ku zuwa goshi wa arjulakum ila al-ka'bayni ku wanke kafafuwa kuma zuwa idon sawu to waɗannan su ne farillai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya mana sunnoni kamun mu ita kan farillan domin ana so ruwa ya zama mai tsarki wanda za a bar da shi sai manzo Allah sunnan ta mana mu juya ruwan a tafin hannu wanke hannu zo uku kamun ka gama wanke hannu zo uku kaga lafiyar ruwan iya a ya aka yi ya zama ja ya aka yi ya zama ya zama baki ya aka yi to za ka ga karanta ya canja idon ka duk kamun ka wanke tafukanka uku idon ka ya ga kalar ruwan in yana lafiya ka gane in ba lafiya ka gane idonka launin sa kenan sannan yake mu kurkura bakin mu da mun sa ruwan a baki za mu ji ah ya wannan ruwan yake da sukari ya wannan ruwan yake da menene ya bakin ka zai ji maka kalan ruwan wato daɗin ruwan ɗanɗanon sa ya canja sannan kuma aka ce mu sansana mu shaƙa in ka shaƙa za ka ji warinsa ko ƙamshinsa ya canja to kafin ka shiga alwarar ka gane lafiyar ruwa launin sa ka gani wajen wankin tabuka a dadin sa ka ji wajen kurkure baki kamcin sa ko warin sa ka ji a wurin hankinka to ka tabbatar da lafiyar ruwa yanzu ne kuma zaka zo alwara domin da mai alwara ya ce fansu ya zo da fansu wujuhakum in kun tashi yin sallah fanzulu wujuhakum wa aydiyakum wanke fiskokinku da hannayenku ila da marafi har zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku yi shafa a kawunanku shafan nan a wurin imam malik dukkan ka za ka shafa amma imam shafi da sauran masu wazo duk yadda ka yi ka sa tafin ka yi shafi gashin kanka ka yi shafa a kanka to allah ya ambaci yadda za a yi da kai ya ambaci yadda za a yi da fiska kunne a wani gari yake ji kuma sunansa bai shigo ba shin yana bin kai ne a shafe shi ko yana bin fiska ne a wanke shi da kuma ga ya nuna mana ya za a sa haka ayi haka gaba da baya to shi ma ya zo sunna daga cikin sunnoni ko akwai tartibi jeran ta farillai ya zama farilla goggogewa ya zama farilla ke za farillan suka karu akan yadda suke rubuce a qur'ani dole ne a qur'anin nan sai an hada shi da sunnan manzon Allah ya amfana sunnan manzon Allah hadisi da qur'ani kaman akwati ne mai ƙarfi wanda duk abin da ake bukata yana cikinsa kuma a kulle yake makullinsa yana hannun wani akwatin nan baya fasuwa baya buɗuwa sai da makullin nan makullin kuma yana hannun wani da in baka nemi wani ya baka makullin babun da yake cikin akwatin nan ya tsere maka makullinsa shi alqur'ani mabudinsa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dole ne sai da hadisi an kama waɗansu mutane an kai gaban alƙali masu cewa ƙur'ani kawai za a amfani da shi ban da hadisi to sai suka ɓata rayukan waɗansu kai ƙarar soja alƙali alƙali ya tambaye shi ce a kace ƙur'ani kawai ba a yin hadisi to bismillah kana fassara ku eh alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi alif lam mim fassara salim lamim Allah alam bi muradi ita dakata Allah alam muradi ai ba qur'ani bane kace qur'ani kawai Allah alam muradi ba qur'ani to saboda haka don Allah addinin nan a bashi hannu waɗanda suka yi bauta suka san shi kar a turo waɗanda ba su san shi ba su ce za su yi hukunci a cikinsa ko da aikin likita ne idan mutum ba waɗansu ƙwarfaye doctors suka yadda suka sa hannu ya iya ba ba za a bari ya fiɗa ba kuma ko ya iya fiɗa na afirka dole sai ya je europe ya bi turawa a wurin sai sake koyon yadda ake fiɗan bature daban don ka iya fiɗan bakar mata ba za a taka fiɗi bature ba sai ka je turai ka bi likitocin turai kwalfaye doctors nasu sun koya maka yadda ake fede bature sannan kake da damar fede bature ko ba wannan kadai ba ko da mota gwamnati ba za ta yadda kowane mutum ya tuka mota ba sai bio ya jarraba shi wato kwalfaye doctor na mota na tuka mota kenan ya nuna masa yadda ake tuka mota ya yi masa tambayoyi ya ce ya yarda ya rubuta takarda a maimakon gwamnati ya baki ce to gashi an maka izinin tuka mota yanzu kan ka iya mota kana da izinin tuka mota amma iri kaza saboda gwamnati ba ta son wanda bai iya mota ba ya je ya ɗauki mutane da je ya zuba su a cikin wani rami ko ya bugar da su a wani dutse ya yi mata asarar mutane yasa ta tsaye da wannan dole ne sai an jarraba ka iya motar an baka izini sannan to idan ba wanda bai iya fiɗan ɗan adam ba ya fede shi da jahilci saboda ya karanta littafin fiɗa shi dokta ne na language sai ya sayi littafin fiɗa kasan da language ne aka rubuta shi da bakin turawa to ya dogara da wannan ya haddace wurin kibiya in kaza ne kaza ne in kaza ne ya haddace wannan duk ya gama mata tana bukatar fiɗa ko aiwa ko wani abu ya ce ba sai na kai wa wani ba tunda ni dokta ne kuma na karanta littafin fiɗa me zai gagare ni in ya ga da ta mutuwa za ta yi don wanda ya iya bai koya masa ba shi ya koya wa kansa da kansa to da hukunce-hukuncen likita sai wanda yake kwarfa ya koya maka tukunna da hukunce-hukuncen tuka mota sai bio ya koya maka ya nuka tukunna duk masu sauƙi ne iyakan mai bida in ya da mutum mutumin ya mutu magana ta kare an je lahira aikinsa kawai za a duba haka kuma wanda suka bada ya mota ne magana su ta kare an je lahira aikinsu kawai za a duba amma fa idan mutum ya hau motar addini yana tukawa ya ɗauki fasinja amma malaman addinin ba su jarraba shi sun ce ya iya ba wannan motar in ta yi accident duk a wuta za a fara ba kawai motar nan wadda gwamnati ta hana a tuka sai da izini ba ita kam in an fadi kashi uku za a kashi za a tashi wanda su tafi kabari wasu tafi asibiti wasu je gida to amma motar addini in dai wanda bai iya bai tuka je bugar da ita kan wani wurin da aka hana to da shi da fasinja duk gaba daya a jahannama za su fada to da haka gashi an mai da addini yanzu kayan komai a kowane abu yana da manyan da kuma an yarda da hukuncin su amma banda addini idan lauyoyi suna taro wanda ba lauya ba in ya sa adon lauya ya shiga cikin za su kore shi idan doktoci din da muka barada suna taro wanda ba dokta ba sun san shi mai sai da zakaru ne a bakin hanya ko ko ko da ke yanka yanka ya shigo cikin su da ado irin na doktoci za su kore shi in sarakuna irin masu kahon nan sore idan suna taro idan wani mutum ya yi naɗi irin nasu da kafansa ya shigo salamu alaikum ya in ya kama kujya zai zarce kai sarkin wani gari ne ya ba haka bane na ji an ce manya suna taro ne shi yasa na shigo za su kore shi to kowace tsara an yadda da manyanta amma shi addini ba yadda da manyanta ba kowa ya iya kuma shi ya fi komai hadari komai addini ya fi komai hadari duniyan nan in ka shiga karatun duniya kamun ka zan wani abu sai ka kashe shekara akalla goma sha takwas kana karatu kamun a ce maka wani abu a boko amma boko nan duniya kawai yake karantarwa amma duniyar gaba ɗayan da Allah ce mala ya tutu nabi lakin illa qalil ƙarƙiyar kaɗan ce ko ƴar kaɗan ɗin ce balle addinin da yake karantar da Allah da sifofinsa da sunayensa da sama da ƙasa da duniya da lahira da farko da ƙarshe amma a iya cikin shekara ɗaya ko wata shida a dawo a hau mimbari a ita zagi ya zama shek wallahi ya kamata a gyara tafiya wallahi ya kamata a gyara tafiya duk bala'o'in da suke samun irin waɗannan waɗannan ne a girmama alƙur'ani a girmama addini a girmama alƙur'ani a girmama addini هو في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وانك في صوتكم wa aidiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kanku wa arjulakum ku wanke kafafuwanku ila alka'bayn zuwa idon sawu to arjulakum ba sun yi karatun qira'a wa arjulikum shafa suke yi maimakon wa arjulakum a wanke ya zama adabi ne akan wujuhakum ba adabi ne akan bi ru'usikum ba akwai hadisin da yanke hukunci wailun lil aqabi minan nari masu arwala wanda ba sa wanke digadigansu diddigen yana kafe ka wanke kafar amma baka daga ka wanke diddigen a ƙasa ba to wannan diddigen da ka bari baka wanke ba kalmar azaba ta tabbata gare shi a wuta annabi ya ga lam'a a kafar mutum yace koma sai ka wanke ta tukuna ka zo kai sallah to ashe shafan ba shi ne ba shafa ne na hufi ne ba na arwala ba wanda da kuwar kabai ne wai kuntum junuban ba baharu in kuma janaba ce gaba daya ba rashin arwala ba ne can idza kuntum ila salati an yi maganganu maganganun da aka ce in kun tashi zuwa ga sallah a wannan magana kenan duk lokacin da mai sallah ya tashi zai sallah sai ya sake alwala saboda haka haka yake da farko sai ran da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da da salloli alwala dai salloli sai sai na wurin ya rasu sai yau kai abinda baka taba yi baka yi da ake da gangan ko dai ba to saboda da haka aka gane kin alwala dai za ta yi salloli da dama